أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدر من دار عزم آه الحمد لله يومنا الخميس 25 آه نعم أدقى مصر يومنا الخميس 25 ga watan safar hijira ta 1446 wanda ya daidai da a 29 ga watan August na shekara ta 2024 a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin tafsiratul anami na maulan shi Ibrahim radiyallahu anhu za mu tashi shafi na 19 ko 18 ko al-fasal al-awwal fasali na farko in ji shehu radiyallahu ta'ala no fi lubzatin min fadidatul ulama'i shehu yace wannan fasalin zai kawo wani yanki ne na fifikon malamai wa ɗalabatul ilimi da kuma fifikon ɗalibai masu neman ilimi. Yanzu kaga a baya, shehu ya kawo mana zance a cikin muƙaddima, zance mai warkarwa, wanda ke mana bayani akan cewa duk wata daraja, duk wani abin alfarma, duk wani abin alfahari, duk wani abin takama, duk wani dangane, duk wani ko menene yana ƙasa. ilimi da takawa suke sama. To yanzu tun da ta tabbata ilimi shi ajirin jaye, da shi ne za a fara magana kuma ilimin da malamai. Shi ne shi to ga fasali na farko zai kawo wani yanki na falalan malamai da masu neman ilimi. Tunda yanzu da mu da ku duk mun gane cewa duk wani abin alfahari ba tsoron Allah ba ba ilimi ba tsoron Allah ba ba aikin banza ne. An gane wannan yanzu shehu ya baje babana ne wani kakana ne wani inna ta ce wani ni ne dan dan wani ni ne kai waye duk mun ji hujjojin da shehu ya kawo to tunda kai waye ne ake magana to babu abin da ya kai ilimi to ga magana ilimi za a fara an gane shehu ce fa qulu ina fada ilam ka sani zadani Allah bas wa iyyaka bastatan Allah ya ƙara min da kai yalwa fil ilmi a cikin ilimi wal jismi kuma Allah ya ƙara mana yalwa a lafiya ta jiki wa salamatan kuma Allah ya bamu kubuta fil idraki a cikin riska wal fahami da fahimta eh ya zama abin da muka riska din nan muka fahimce shi daidai yake ka san akwai sabanin fahimta shi sabanin fahimta wani mummunan abu ne da ke kawo matsala a cikin sha'anin kowane irin ilimi ana ta nuna wa mutum cewa nan bangaren nan ne gabas in an nufa nan za a cimma bukata kaza akwai gari kaza a gaban mu yanzu daga nan har a cimma Kano shikenan wani sai sabanin fahimta nan aka nuna aka ce gabas shi sai ga nan yala idan ya nan ai ba zai taba zuwa Kano ba karshen ta ya gashi a samu naka ya sai za ya sai ina ne daga nan kuma kila har shine Jos amma dai Kano yake nema ba ma ya kuskure a fahimta ba zai taba zuwa Kano ba sai in an samu gyara to shine nan yake addu'a Allah ya kiyaye mu daga sabanin fahimta yace inna ma warada fil kitabil aziz cewa abin da ya gudana a cikin littafi mabuwayi shine alqur'ani allazi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wannan alqur'anin wanda banna ba ta zuwa ma alqur'ani ta gaban sa ko ta bayan sa babu banna a gaban sa babu banna a bayan sa wannan abin da yazo cikin qur'ani min madahil ilmi na yaban ilimi wal ulama'i da malamai to ya kafi man ta'ammalahu duk wanda ya lura da wannan abin da qur'ani ya kawo na yadda aka yabi ilimi aka yabi malamai to ya isa wanda ya lura wanda ya lura da haka to wannan ya ishe shi duk wani bayanin da za a yi wannan ya wadatar da shi وكذلك الأحاديث النبوية هكذا حديثي نشوغبا صلى الله عليه وسلم والآثار دقرابو آثار والأقوال الأجلة دزنت التكا زنت التكا نا من يمن يمالمي سنجرات دمي لورا يفهمش إلي بيشيكي غبا قال تعالى شوي شي مثالي الله مدوكا كنسر كينا شوا وهو أصدق القائلين شيني مفي قسكي ما صدقا ما صدنش وعلم wa'allama Adam al'asma a kullaha, ce Allah ya ce wa'allama Adam al'asma a kullaha, Allah ya sanar da Adamu sunaye gaba ɗaya, kaga nan gurin Allah na son ya nuna wata falala ta Adamu ne, sai ambaci ilimi cewa ya sanar da shi duk sunaye gaba ɗaya, sunan kai hamma birki da ɗan bada, har tsitaka, har tsakiya, har tsarkiya. komi duk komi tun Allah ce kulliya da kuma kowane yare kowane abu da kowane yare Adam ya san shi ba abin komi ya san shi eh habbar rima eh komi duka ya sani al'aya wa qala ta'ala Allah yana cewa kaga a cikin wannan ayar ta wa Allah ma Adama abin da yasa shi ya kawo ta mu fahimta ana son a nuna ma Adamun da Allah ke nuna ma mala'iku darajar shi da ilimi ne ya nuna masa shi Adamu mai daraja ne da akwai wani abu da ba ilimi ba da ya fi kamata a nuna darajar shi da ilimi da wancan abin za a nuna. Wa ƙara ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa, Shahidallahu Allah ya shaida, annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi. Allah da kanshi ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi, shi Allah ya shaida haka. Mala'iku su ma sun shaida, to masu ilimi su ma sun shaida. wanda duk kaga bai shaida ba bai fahimta ba ko da an gashi da karatu to bai da ilimi ne bai fahimci karatun ba qala ta'ala Allah na cewa wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya hayran katira wanda Allah ya bashi hikima shine ya bashi ilimi da fahimta ilimin da ladabi to haƙiƙa Allah ya bashi alheri mai yawa eh saboda yadda Allah ya ɗaukaka darajar ilimi ba abu mai darajar shi shine abinda Allah ya ce in ya baka to ya baka alheri babba qala Allah yana cewa wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya ce wa'allamaka Allah shine ya sanar da kai ma lam takun ta'lamu abinda baka zama ka san shi ba ta abinda baka zama ka san shi ba yanzu Allah ya sanar da kai shi kaga yanzu ka san komai kenan ana magana ne da hadara babba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majda wa azama eh duk abin da ba a zama an san shi ba to yanzu Allah ya sanar da abin shugaba alaihi salam to yanzu yanzu ya kenan yanzu kaga komai an sani kenan manzo Allah ya san komai wa kana fadlullahi alayka azima lalle fadlan Allah a gare ka mai girma ce eh wannan kaful kaf wannan kaka din eh ita ce ta wa'innaka lam innaka laminal mursalin wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ka din nan akwai kaful isharatu ce akwai wani babban karatu a cikin ta eh Allah yana nihin shugaba kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace narfa'u darajatin man nasha'u wa fawqa kulli zi ilmin alimun Allah ce muna ɗaukaka darajar duk wanda muke so kamar an ce to ya ubangiji da me kuke ɗaukaka darajar tasu ne ya ce ya fawqa kulli zi ilmin alimun a saman kowane ma'abocin ilimi akwai wani wanda yake da sani gaban shi. Kaga kenan ashe da abin da Allah ke ɗaukaka darajar wanda ya so ɗin da aka rihe da ilimi ne. An gane? Allah ta'ala, Allah na cewa wa allamnahu min ladunna ilma. Eh kuma mun sanar da shi wani ilimi daga gare mu. Shi Khidir ba? Idna Hadiru. Allah ce mun sanar da shi wani ilimi daga gare mu kaga ashe daga cikin ilimai akwai wani ilimi wanda shi wannan Allah ne ke sanar da bawa shi shi da shi shi da shi. eh mana qala ta'ala a wani gurin Allah na cewa wa qul rabbi zidni ilma kace ya ubangiji karo min ilimi babu wani abu a cikin alqur'ani da Allah subhanahu ta'ala ya umarci shugaba sallallahu alaihi wasallam da neman ƙari kan abin irin ilimi ilimi ne aka ce to a ce a ƙaro qala ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u cewa waɗanda suke jin tsoron Allah mafificin tsoro a cikin bayansu su ne malamai, su ne masana, masana Allah ba? Su ne masana Allah, a nan gudun za ka dinga ganin wani abu, sai ka ga wani an siffanta shi da ilimi malami ne kuma yana taɓar ko abubuwa malam, kare ma bai ci in ji bahaushe. A to nan gudun ana magana al'ulama ubillahi ne, malaman masana Allah ɗin, wanda ya san Allah ya fi jin tsoron Allah. To nan ana maganan ba malamai ma'abota hadda ba ne. malamai ma'abota sanin Allah ma'abota imani mai zurfi da takawa tsantsa yau su ake magana kada ka ga wani malamin na aikata wani abu ka ce gashi kuma Qur'ani ya ce su suka fi tsoron Allah ba irin shi ake nihi ba shi wancan mai barambata ne na'am qala ta'ala Allah madaukakin sarki na ce shedan ba ai malami ne ko ta hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun kuma kaga ai bal'ama ma malami ne ko ai wani sai ya ce a tunda dai an ce malamai dukkan su ake nihi to shedan ai ba jahili bane a nan ana maganan malamai masana Allah ne Allah madaukakin sarki na cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna shin wai yanzu waɗanda suka zama sun yi sani da wanda ba sani ba sa zama daidai ba za su zama daidai ba ba ɗaya suke ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin yarfa'illahu allazina amanu minkum Allah yana ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku wallazina utul ilma da kuma waɗanda aka ba su ilimi darajatan Allah yana ɗaukaka tarcocin su eh yana ɗaukaka darajar su Allah ta'ala Allah yana cewa ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqal insana allamahu al-bayan Allahu ar-rahmanu bi rahma allama al-qur'ana shine ya sanar da al-qur'ani khalaqal insana wato ya sanar da mutane shi littafin al-qur'ani din khalaqal insana Allah ya halitti mutum allamahu al-bayana kuma Allah ya sanar mutum da ya sanar da mutum bayani eh na abubuwan da yake bukata zuwa gare su qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam iqra kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan Ubangijinka wanda ya halitta, kaga wannan shine farkon abin da aka saukar a Qur'ani. To amma sai aka fara da ikira ayi karatu. Karatu shine abin da aka fara. Saboda in ba ilimi komai ba zai tabbata ba. Kalakal insana wannan Ubangijin da ya halarci mutum min alaka daga kudan jini. Ikira ayi karatu. Wa rabbukal akram da sunan Ubangijinka wanda yake mafi karamci. Allazi allama bil qalam wannan da ya sanar da alƙalami. Allamal insana ya sanar da mutum, malam ya alam abin da mutum ɗin bai sani ba. Wa ƙarjama alfaharun raziyu jumlatan salihatan, shi ya ce haƙiƙa imamu faharar razi ya tattara wata jumla ta ƙwarai, fa'aurattuha to na kawo ta fi hadal fasali a cikin wannan fasali makuta siratan a taƙaice, tana abin taƙaitawa. Ƙala shi Imam Fahar Razi ya faɗa fi tafsirihi a cikin tafsirin san shi Imam Razi ba inda kaulihi ta'ala nan ga faɗan Allah madaukakin sarki inda Allah yake cewa wa allama adam al asma'a a wannan aya da Allah ya ce wa allama adam al asma'a kullaha kuma Allah ya sanar da Adamu sunaye dukkan su al aya ma nasahu ga abinda shi Razi ya nasanta shi ga abinda yace yace hadhihi al ayata wannan aya dalatun ala fadalil ilmi tana yin nuni ne akan fifikon ilimi in ji razi fa innahu subhanahu domin cewa shi Allah madaukaki ma azhara kamala hikmatihi fi kalqi fi kalqihi adam alaihi salam illa bi an azhara ilmuhu fa innahu subhanahu domin cewa Allah madaukaki ma azhara kamala hikmatihi bai bayyanar da takan hikimarsa ba fi kalqihi adam alaihi salam a cikin halittar da ya ma annabi adam alaihi salam illa bi an azhara ilmuhu sai da ya bayyanar da ilimin adam ya bayyanar da ilimin Adamu da sanin Adamu da rinjayen da Adamu yake da shi akan waninsa cikin ilimi to da wannan ne Allah ya bayyanar da ɗaukakar daraja da fifiko na Adamu yace in ji razi falau kana fil imkani wujudu shay'in da a ce a cikin halittan Allah akwai wani samuwan wani abu asharafu min al ilimi wanda wannan abin ya fi ilimi la kana min al wajibi to da ya zama lallai ne izharu fadlihi bi zalika shay'i a bayyanar da fifikon Adamu da wancan abin labil ilimi ba da ilimi ba. Inda akwai wani abu a cikin halittan Allah gaba ɗaya, wanda wannan abin yake da fifikon da ya fi ilimi daraja, to da da shi ne Allah zai bayyanar da fifikon Adamu ba da ilimi ba. Amma sai aka ga Allah subhanahu wata'ala da ilimi ne ya bayyanar da fifikon annabi Adamu alaihi salam. Shi ya ce wa alam ka sani, أنه يدل على فضيلة العلم الكتاب والسنة الكتاب والسنة yace ka sani alqur'ani da hadisi duka suna yin nuni akan fifiko na ilimi wal ma'qul da kuma abin da yake abin hankalta a hankalta ma ko ba a kawo maka aya an kawo maka hadisi ba a hankalta ma za a gane ilimi fa ke gaba yace amma kitabu amma alqur'ani فوجوههم فسكوكي ne da yawa al'awwalu ta farko inna Allah ta'ala sammal ilma bil hikmati Allah ya ambaci ilimi da hikima a cikin alqur'ani summa innahu ta'ala sannan Allah madaukakin sarki azzama amra al hikmati ya girmama lamarin hikima wa zalika yadullu wannan yana yin nuni inji shehu ala izami sha'anil ilmi akan girman sha'anin ilimi yace bayanu annahu ta'ala sammal ilma bil hikmati fil qur'ani ala arba'ati wujuhin yace bayanin cewa Allah madaukakin sarki ya ambaci ilimi da hikima a cikin alqur'ani ya kasa kaso hudu ne to yana fuska hudu ne eh ahaduha ta farko mawa'izul qur'an wa astawa asan da ke cikin alqur'ani ala fil baqara ya faɗa a cikin suratul baqara yace wa ma unzila alaykum minal kitabi wal hikmati da abinda Allah ya saukar a gare ku na alqur'ani da hikima ya'ani mawa'izul qur'ani ana nihin wa aztawa aztan da suka zo a cikin alqur'ani nan wannan fasalan yana da kyau mu fahimci su sakon da shehu ke isarwa gare mu sosai shi mutum ya nemi ilimi ya san ilimi wajibi ne a cikin rayuwar nan ta duniya. Dole ne. Saboda ayoyin Alƙur'ani da yawa sun kawo zance akan haka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan aya din da hadisan to kuma a hankalta ma kai kanka ka san wanda ya san abu ya shiga gaban ka kai in baka san abun ba. Ko da ka wannan abun ma bai da alaka da abin da ya shafi addini. Ko da bai da alaka da abin da ya shafi addini ko da ba ibada bane abin. yanzu misali su iyo nota a ruwa. Ai, wanda ya iya su ya shiga cikin ruwa yake yadda ya ga dama cikin motsa jikin shi a cikin ruwa in ya ga dama ya nutse ya hitowa in ya ga dama ya hito ya kirtsewa in ya ga dama ya tsaya guri daya in ya ga dama ya tafi shi ba jirgin ruwa ba shi ba kifi ba shi ba damusa ba eh to kai da baka san yadda ake kafar da ake fara jefawa ba in za a shiga cikin ruwa ko in za a hita ai kanka ka san cewa da za ka shiga cikin ruwa Allah ya tsare jirgi ya balle ai wannan za ka rike masa leɓa kana neman ya taimake ka to ai dan adam ne irin ka kai yadda yayi mana baka iyawa saboda me saboda baka da ilimin abin haka ne kaga wannan gurin ba wani maganar sallah ko azumi ko zakka ko hajji bane ba ba mana tauhidi bane ba ko amma a cikin mu'amala ta yau da kullum kai kanka ka san cewa wannan wa to sai dai a bashiri a maza a bashi guri to haka yake duk wannan ba ya an ta kawo misali ba bari idan aka hau sararin samaniya aka shiga cikin jirgin sama kawai kuna zanne wani mutum ya dai dangwala nan idan ba taɓa shiga ba ina kawo abu sace ran eh Allah ya sa mu ta farko mai Madina kawai sai dai dangwala nan ya dangwala nan jirgi ya tahi kai dai ka san inda za ku baka san saiti ba baka san hanya ba baka san ya za a ƙara sama ko a ƙara ƙasa ba ko mutum ne irin ka ba kuma sallah ya ka iya ba ko azumi ko zakka ko haji wani ilimi yake da shi na wani ɗan jannagam ne wanda kai baka da shi da wacce zai kama shi ko yana cikin tukin ya mutu in ba mataimakin shi sai ku ne dai kuma ku mutu karshen ta guri na farko da zaka fara dangwanawa da bas ne ai jirgi yana gabe da bas ko shi ina ga zai rubuta ina ga jirgi da idan ina rubuta yau ko a yau kasa ka gani da saboda haka ilimi ya shiga gaba a cikin komi malam saboda haka matasa a nemi ilimi a nemi ilimi a nemi ilimi a dace a cikin sha'anin ilimi ilimi na farko da ya zama wajibi mutum ya bashi muhimmanci shine iliminsa na farallan ainihinsa أول ما يجب على المكلف تسيه إيمانه ثم معرفة ما ي... ما يسلم به فرض عينه فروض الأعيان mutum ya kokarin kyautata su a iya tsarki a iya alwala a koyi sallah azumi zakka aikin hajji sai kuma halin ilimin halinka kuma shi wannan ilimin furudul ayana ne farmai ne na ainihi dolan a asali ya ka iya sa addini wani ba zai ɗauke maka ba. To bayan nan kuma sai ilmul hal, in kasuwa kake yi, to ya shari'a ta ce a yi kasuwanci irin naka, in shayi kake yi, ya shari'a ta ce a yi sheƙa shayi, akwai huncen-huncen haka. Idan manomi ne kai, ya ƙa'idan noman take a shari'a, ko? Idan niƙa kake yi, mai shari'a ta ce a yi a cikin niƙa, haka ga yanzu masu niƙan zamanin nan suna buƙatar a yi musu wazi a gaya musu gaskiya. ran nan wani ya zo ya same ni yana ta faɗa ya ce wai ya kai niƙa wani inji ya kai masara fara a niƙo mashi kawai shi dai zaka tasa kawo mai gari tuwo kai an gama shi ga an yi mai tuwon jan masara ibrahim ce ta mashi wai ya haka masarar nan wafara ce ta ce wallahi tunda muka bada niƙa ni ma yanzu naga an kawo min wannan gara shine da aka nemo yaron da aka aika aka ce to kai ya aka yace wallahi shi ma dai da ya kawo ya iske mai nikan yana ta nika wata masara ta kawai he an shi masarar shi sai ya juye ta a wani guri kawai he ya ɗebo mai cikin wancan garin he ya bashi wallahi ya faru ya faru yace to nace to ni wannan abu ban sai da kaga wannan suna bukata gaya musu gaskiya ko to duka ne wannan dole kaga wannan rashin sanin halin abin hukuncin shari'a akan wannan bangaren shin ya halatta kawai don nika ya ma yawa wasu sun kawo buhuna wani ya kawo ita shi uku yanzu tiya uku masara tala tana da ita ne ba da dabara take samu mishi ba tiya uku masara nawa ne kake tunani na wurin sama da dubu bakwai ne ma to saboda haka dan Allah dai duk abin da zani mu nemi ilimin wannan abin kafin mu shiga cikin shi wala hillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lamu hukum Allah fihi wa yas'al al-ulama ko saboda haka a dinga tambaya musamman kan abin da ya shafi wajibi na shari'a din nan da kuma uwa uba abin da ya shafi a nan harkar dariƙan nan tamu mutum ya dinga tambaya in mutum bai samu damar ɗaukar littafi ya tafi makaranta ba to ya samu damar ɗaukar kafar shi ya yi tambaya mu kaga kamar yanzu nan wannan zaman da muke ai yan makaranta ne ko a karatu muke yi ta wata hanya mai sauƙi da za ta isar da saƙonnin abubuwan da muke so ka junanmu, ko? Ga junanmu, ba mu tsama kanmu cewa kullum an ɗauko littafi an sai makaranta ba wanda ke da dama haka shi ke wannan ko? Wasu suna da dama haka to wanda bai samu dama ba sai muka ce to rana kaza da rana kaza daidai lokaci kaza muna da sauƙi dindimu to mu dinga zannawa kan abin da ya shafi addinin mu sha'anin mu na dariƙa da kuma mu'amalolin mu. Ni fiqhin na malikiyan mu mu yi fiqhun dariƙan mu mu yi kuma sha'anin mu'amalolin mu mu yi abubuwan mu na tasawuf da sauransu to kada ka yadda ta ko ina kuma a ce kuma ba ko daya kai baka dole tahi ka ce makaranta ba kai baka dinga halatta wani mazanni na karatu ba kai baka dinga wanke kafa ka tahi tambaya ba to ya kake so a yi ne malam akwai wahala fa to saboda haka da Allah mu lura da wannan sai mu tsaya a nan wajen saboda naga ina son mu dinga tsayawa kafin magariba din nan wallahi eh alhamdulillah alhamdulillah